أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والعناق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake dawowa da mu ci gaba da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma kamar da ake gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu wanda a jiya mun kwana a aya ta 29 a cikin wannan sura ta suratu sadiq wanda a yau za mu tashi aya ta 30 kenan daidai wanda Allah madaukakin sarki zai karanta mana kissar annabi Sulaimanu duk da yake malamai suna cewa ba daban suke da ta annabi Dawuda ba shi yasa abba a ce ma wazkur Suleiman din ba sai dai aka ambaci wa huna li Dawuda Suleiman saboda kusan da shi annabi Dawuda da shi annabi Suleiman kissa ta zama matsayin guda ce haɗe take saboda haka tunda haɗe take shi yasa aka ce matsayin kamar duk guda ce wanda mun yi magana kan shi annabi Dawuda alaihi salatu wassalamu wanda yake shine mahaifi ga shi annabi Suleiman din wanda shine yanzu Allah zai gaya mana yake cewa wawahamna li dawuda sulaimana mun bayar da sulaimanu ga annabi dawuda ya zama tsayin agare shi Allah ya ce kuma ko ni'mal abdu ma dalla da wannan bawa wato shine annabi sulaimanu din innahu awwabun lalle shi mai komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki shine raja'un mai komawa ne ga Allah fit tasbihi a cikin yin tasbihi wa zikr da kuma ambaton Allah madaukakin sarki fi jami'il awqati a cikin dukkan lokuta wanda a nan Allah ce mun ba shi annabi Dawuda mun ba da Sulaimanu ga annabi Dawuda wanda in ba manci ba a jiya mun karanta wannan kissa wadda mun faɗi kuma matsaya wadda malamai su mu hakikai suka tafi a kai na cewa ga abin da ya faru da wannan mata din nan ta wannan wazirin na shi annabi Dawuda din wanda amma mun faɗi dai mun huskanta cewa ba ainihin waɗannan labaran na isra'iliya ce ne mun faɗi waɗanda a malamai suka rinjayar wanda su waɗanda sun ka ce ai wannan mata ta shi wannan wazirin nashi shi sarkin ya karɓe ta sai sun ka ce ma shi annabi suleiman ma ita ta haife shi ba yawa saboda haka dai amma dai kaga shi Allah bai ce haka nan ba yawa saboda haka dai kuma kamar yadda muka riga bayani gabata ba sai mun maimaita shi ba an ji shi wanda annabi suleimanu kamar yadda aka sani ɗaya yake ga shi annabi dawuda alaihi salatu wassalam kuma a lokacin da muka yi karatu tun shekarun baya a cikin suratul anbiya'i mun karanto kistoshin su da tsawo kuma sosai da gaske wanda duk mun bayar da bayanai masu yawa akan abin da ya shafi tsakanin bambanci da shi annabi dawuda din da kuma shi annabi sulaimanu din irin wanda kowanne daga cikin su bambancin su sannan duka mai bayani cewa shi nan annabi Sulaiman ba ainihin kuma shi kadai ne a ɗa ga annabi Dawud din ba zaka ji amma Allah yana faɗa cewa wa waritha Sulaiman Dawuda annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawuda amma ba shi kadai ne dan nashi ba amma abin da ake nufi shi ya gaji ilimi da kuma annabta na gidan na annabi Dawud din shine ma'ana yawa saboda haka ba wai tunda kaga ko gobe ana samun yana haka zaka iya samun wasu wurare kaga wani babban malami ne sosai da gaske amma sai ka samu duk cikin yana da yaya sun kai goma ko he misali amma sai ka samu guda daga cikin shi ya gaji ilimin nashi da komai nashi ko kaga ana haka nan to shine aka nufin wai annabi Dawuda ya gade shi annabi Sulaiman ya gade shi ta bangaren annabta ake nufi da kuma ilimi din to wannan shine sannan shi annabi Dawuda alayhi salatu wassalamu yana da yawan ibada kamar yadda muka ji ajiya aka ce ya dan tsere wa shi annabi Sulaiman wajen yawan ibada iyaka bambancin annabi Dawuda da kuma shi annabi Sulaiman wajen hukunci ne sun ka bambanta wanda shi dan annabi Sulaiman ya fi shi kuma annabi Dawuda wajen iya shari'a kajin da aka bambanta shi dan wajen shari'a ya tsere ma annabi Dawuda ba makina shi kuma wajen yawan ibada shi kuma ana ya tsere ma dan nashi wanda duka a wancan lokacin mun dan bada misalai na wasu daga cikin hukuncin da shi annabi Dawud din yayi kuma annabi Sulaiman ya ce a'a ai ba haka ya kamata ba kuma karshe ya canza kuma na shi din shi an kai da shi kuma shi ya canzo wanda duka zaka ga shi Imam Ahmad Ahmad Sawi ana shi hashiya na tafsir da na wancan suratul anbiya din ya kawo waɗannan din haka ne Ibn Kathir shi ma a cikin tafsirin shi duka ya kawo waɗannan hukunci-hukunci waɗanda shi annabi Suleiman annabi Dawud ya yi amma annabi Suleiman kuma ya dawo canza su kuma sun ka canzo ɗin shi ma kai annabi Dawud ya sauka daga hukuncin da ya yi ya yarda da wanda shi annabi Suleiman ɗin ya yi wanda muna ba da misalan guda uku ne daga cikin mafi yawanci amma an sani hukuncin suna da tunda duk na ga wanda mai shari'a ne kaga ai ba sai da shari'a da yayi ba yau amma dai akwai mashahurai da suke faɗa na kissoshin hukuncin na shi annabi Dawuda waɗanda ya yi wanda shi annabi Suleiman kuma ya canza wata wanda misali daga ciki suna cewa lokacin da wani mutum yana da dabbobi a gida sai waɗannan dabbobi sun kace sun kai banna a gona wani mutum sun kace idan kayan gona gaba ɗai sun kace yin duka sai aka kawo ƙara ta ga annabi dawuda ɗin annabi dawuda ya ce to haka ne abin da ya kamata waɗannan dabbobin da sun kai wannan banna tun da duk sun cinye kayan gona gaba ɗai to shi wannan mai gonar a ba shi waɗannan dabbobin na kayan gona ya tashi shi ne marmakin ɓarna da an kai mishi shi ke nan gani an ba shi duka ya tahi a madadin ɓarna ta da an kai tun da an mai ɓarna mai yawa duk an ce mai kayan gona gaba ɗaya to aka ce bayan an yi an gama ne sai shi annabi suleiman da lokacin kuma yana ɗan shekara goma sha wani abu da wuce sha biyu ne kaji zuwa sama sha biyu zuwa sama haka to shi ne sai ke cewa amma ko shi da shi zai yawan ga hukuncin to da ba hakan ga zai yi shi ba to annabi dawo da yake cewa to in shi ne ya kira shi ya ce zo ya kamata in shi ne ya za a yi sai ce lalle abinda za a yi shi in gare shi ne yana ganin cewa abinda ya kamata shi ne a waɗannan dabbobin shi wanda an kawo ɓannat a ba shi suwa ya an ka ba shi ya je ya yi kiyon su amma ya ci gaba da kula da suwa duk dabba da ta haihu a wannan lokacin ɗan nashi ne don nonon kuma dabbobin shi da ci gaba da amfani da shi ya shi kuma wancan mai gona ya ce ya sake sabo shika cikin wancan gonar ya ce gaba da nomanta da gyara da komi sai shika ta ta kai daidai wada dabbobi ne ya ɓannarta sannan sai ya dawo a bashi dabbobi ne shi kuma ya ba mai gona gona ta amma da ɗayan dabbobi suna ci hannu shi wata na gane yawwa na hekto shi ne da kuma nonon da zai yi wani amfani da suwa to da kaga yanzu an ga shekar ke shanu ne ya kaga nonon da za a amfani da shi ya a yana da yawa ko yawa kuma ga duk ɗayan da an kai wasa biyu tuna shi shi ke nan aka je a nabi dawo da ya ce ah to zai daga hukunci aka yi kamata a shigo shi ke nan kuma yadda an kai wani hukunci haka aka dawo sai ya dawo kira su ya ce to a dawo ga wani za a yi hukuncin da shi ke nan aka canza kaga wannan da cikin hukunci ne wanda ya canza ne na ɗaya ke nan kuma na biyu ya sake ya taɓa yin wani a shi ma tsakanin waɗansu mutane mata guda biyu waɗanda sun je aka ce daji ne haka suna da 'ya'ya guda biyu kowace tana da nata ɗaya haka to kuma sun ka ajiye yaran nasu suna can suna nasu aiki sai kura ta ɗauki ɗan guda daga cikinsu an ka ɗauki ɗan guda ciki an ka ba guda da aka ɗauki ɗan guda ko da sun ka dawo ita guda kuma wanda an ka ɗauki ɗan nata sai ta murji idon ta ce ita ba nata ne an ka ɗauki ba wanganan da an ka wani shi an nata sai rigima tun da kaga kura ta dauke da guda ita kuma ganta ce ai ba na ta ne aka dauki mai tunda aka dauki na ta ne aka zo wajen annabi dawo da shi ma aka wai kara to wanga hukunci to aka ce da ma kusa su yi da babbar karama ne kama to sai shi annabi dawo da ya ce to karshe sai yanke hukunci sai ya ba ita wannan babbar ya ce danta ne ta je da shi ya shi ma nan annabi sulaiman ya ce to da dai shi ne dai wanga hukunci shi ma yana ba haka za a yi din ba shi ma dai annabi dawo tun da ba girman kai shi da gara ba haka ake so kawai ya ce to yanzu in kai ne ya za a yi sai ya ce to a ya ce ya ba shi dama ce yake hukuncin ma da kai ne ya ba annabi sulaiman a dama ya yi hukuncin da kai ne ya ce to shi kina sai annabi sulaiman da ya sa aka kira mai suwa kuma yana yaro faɗin shekara goma sha wani abu ya sa aka kira mai suwa sai ya ce to waɗannan da aka ce an ɗauke ba ɗaya daga cikinsu kura ta ɗauke ɗan ta ya ce su zo zai wasu canza musu hukunci hukuncin da za a yi ya ce a samu wata kobi alaba wannan wanda aka raga wannan da alaba shi kowa ya dauki rabi rabi shi kenan kaga shi kenan tunda an raba duk kowa ya dauki rabi rabi kaga an huta kenan shi kenan an yi hukunci na gaskiya ba zalunci ko yawa shi kenan lokacin da aka ce an raba duk din to sai ita wannan wanda aka alama kenan sai ta ce to yanzu in haka za a yi wannan hukunci ita ta yahe na ta hakita shi kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to ku ba ta danta ne shi yasa ta ji tausayi na ga a sanya shiga ga ita wacce da yake ba na ta bane ta yi da araba sau da gaba kuma ta da araba kowa ya ɗauke da kaga wani wacce ta rasa kaga ita ma sai kowa ya rasa kenan ko yau wasu ya ce to tun da ka ji wa karama ita ta ce a'a ita tun da in dai raba biyu za a ita ta hira ta haƙi ta yi tun da ka ji ta ji tausayi da shi a ɗan ɗanta ne saboda haka ita da ba shi ya bata shi kenan sai ya kira da hukunci kaga hukunci ya gushi ba ku yawa to ka gani to shi ne ne sannan kuma ya sake har yanzu ya sake kawo kuma aka sake kawo wata ƙara shi annabi dawuda har yanzu wai waɗansu mutane ne sun ka samu wata mata ce kyakkyawa haka sun ka son za su yi zina da ita ita kuma ta ce san ba za ta yadda ba ta ƙi yadda to wai sanadiyar ta ƙi yadda da su yi zina da ita kawai wai shi kenan sai dai wannan mata sai waɗannan mutane su kuma sun ka shirya mata makirci sun ka ce to bari ayyaba ta ma sani ba sun ka haɗo sun ka zo tare da shaidun su hudu mutum hudu shaidu sun ka ce ai wannan matar sun kama ta tana yin zina da kare suka kawo altonin annabi dawuda kaga misali ko da dai da mutum ne an ka ce an kama tana zina ai kaga akwai hukunci da wurin watun da ta kiyar da su bari su mata wannan sharrin misali kaga da akwai su kana samu wasu suna ganin su wannan sun kai sharri ne ko sai kawai a yi kokari ta yadda za a yi dan abu kaɗan zai haɗa su da wani sai su kikiro ƙaryace ƙaryace da sharri don su jingira gare shi su fata mashi suna to shi ne sun kama wannan mata haka nan suka kawo karanta wajen annabi su dawuda cewa sun kama shi na yanzu na da kare annabi dawuda da yanzu ya ce to su kawo shaidu suna kawo shaidu lahiya da sun cika guda hudu ai ka gama gana sakari tun da dama kusan abin da aka bukata ga hukunci a samu shaidu to an samu kuma shaidu ga guda hudu tun da dama hukunci zai na kaga ai shaidu hudu aka so kuma an ka same su lahiya da sun ka tabbatar da eh tabbatar lalle sun ganta tana zina shi kina annabi ya dawo da sai sai a je a jefe ta hukuncin da nake na to shine sai kamar a zartar da hukunci shi ko shi annabi Sulaiman har yanzu dai sai zo ya kirawo wasu yara yan uwa ne suna wasa hakan ga to da makucin hura muku da yaro ne ko lokacin a shekaru din sai kira yara yan uwa ne suna wargi kamar bai kama da wasan kwaikwayo haka sai suka shirya sai ce to yanzu cikin waɗannan ne sai samu waɗansu mutane guda hudu tare da wata wani ta da wasu suyu hakan ga sai ce guda daga cikinsu ya hito matsayin shi ne wata mace wadda za a kawo ƙara gare shi shi kuma shi alƙali shi a daga musulman an gane cikin wargin nasu an fahimta shi ne zama alƙali in ya zama alƙali shi kuma ɗaya daga cikinsu ya zama shi ne matsayin macen wata mace shi za a kawo ƙara wurin gare shi kuma matsayin yana alƙali an kama ta kuma tana yanzu da kare an gane haka za a kawo shi ƙara haka ya shirya wasu su kuma waɗanda mutum hudu su kuma zama tsayin shaidu su kuma su a shaida tabbas lalle sun gani su na da kai sannan ga masu ƙara su kuma haka zuwa ka zo ka tsara shi ko zo zanna irin harkar su kawa sadin shi ne ga shi alƙali aka kama ƙara ga wata mata an kama tana ta yi da kare ya ce to shi ke ina shaidu a kama shaidu guda hudu an ka ce ga su sun ka tabbata lalle sun kama su tana zanna sai ce to shi ke sai yasa an ka koma gehe da suwa su shirin kenan sai kira mutum guda daga cikinsu ya ce ya zo bayan mutum guda ya zo sai ya tambaye shi sai ce ita wannan mata wadda kun ka kama tana zina da kare din nan shin wannan kare da kun ka kama tana zina da shiya shin wai wani iri ne shi kenan sai ce jari sun kama tana zina da shiya ya ce to shi kenan sai mai da shi gehe sai kira wani guda shi kuma cikin shi nuwa ya tambaye shi kuma wannan kare da kuma kama wannan mata tana zina da shiya wani iri ne shi kuma sai ce fari ne biyu kenan sannan aka kira guda shi ma ya kira shi shi ma ya zo ya tambaye shi kuma wani kala ne an ka kama tana zai shi kuma ce baki ne ka ga sa matsala na hudu shi ma ya taho shi ma ya kawo nashi daban sai ya ce to wurin gana ne shi ashe da lalle kazahi ne kun kai mata ba da gaske bane inda da gaske ne kun kama tana zira da kare da kun wani kala guda saboda ka ce duk a taya masa gola buloli na kazahi sun mata kazahi kuma ga wasa ko da aka yi ta shi ko annabi dawo yana gehe yana kallo yana gani haka sai ce aka kai maza mutanen da aka hukunci a dawo da kuwa saboda aka yi dawo ce hukunci a dawo tun da dama kuce yanzu yanzu an kai abu yau wa kaga tun labari bai game ko ina balle su ce don su ji an yi haka balle ko har su maza wasu masu gano su haɗa kai su yi magana guda ko to shi yasa sai maza sai an kira shi ma sai irin haka an yanar da masu kira su gura guda tambaye su kala kala sai su wasu faɗi daban-daban ɗin shi ke nan ce to saboda aka a masu su gura da ƙarfi sai mata ƙarfi to kaga duka kuma duk yana shekara goma sha shi annabi suleiman ɗin to shi yasa kaga aina ma wato duk da zaka ji ba wai Allah madaukakin sarki da kai ne ka ji ya jinjina abu ba ai ko mutane sun kai ittifaki sun ce kai wani ya san abu kaza ko ya iya abu kaza to ya faɗi a yawwa to balle Allah madaukakin sarki misali za ka je yana yawan faɗin mulkin annabi suleiman ɗin ai ka gaba ƙarami ba ne ba to wannan shi yasa ake cewa shi annabi suleiman wajen iya hukunci to ya wuce baban nashi amma wajen yawan ibada shi kuma shi annabi dawud kuma shi ne ya fi shi kuma to shi ne nan allah zai gaya mana shi annabi suleiman ɗin wanda abuwa da dama wanda shi ne ya mallaki da aljanu da dabbobi da mutane gaba ɗaya wannan masallacin da baitul miqdisi suna gina shi a shi masallacin da baitul miqdisi din shi ya gina shi annabi Suleiman da alayhi salatu wasalam to saboda haka sai zan shi ne na Allah ya faɗa mana yanzu yake cewa mun ka ba shi annabi Dawuda mun ba shi baiwa ta kyauta shi annabi Suleiman din ma'ana sai ya zama ya fi annabi Suleiman matsayin ɗa gare shi kuma sai ka ji Allah ce mashi ni'mal abdu kai ma dalla da wannan bawa ko ai kaga dai ko da duk mutanen gari ne sun ka tar sun ka taimawa wani yawwa ai ya kai babban mutum to balle Allah ne ka ce shi madalla da wannan bawa na mutum eh shi ne ni'mal abdu innahu awwab lalle shi mai yawan komawa ne ga Allah madaukin sarki wajen yawan tasbihi da kuma yawan zikirin Allah madaukin sarki sai Allah ya ce iz urida alaihi lokacin da watan ka ambaci lokacin da aka bijiro gare shi bil ashi da yamma aka ce irin bayan zawal kenan wai ma'ana shine irin kamar ka ce lokacin sallar azhar kenan tun daga abin da gangara zuwa faduwar rana to shine in uzkuri da alai lokacin da aka bijiro gare shi bil ashi da yamma aka bijiro mashi da as-safinatu wato shine aka bijiro mashi da as-safinatu dawaki waɗanda suke ana cewa as-safinatu din kamar dawaki waɗanda suke masu a irin dawakin nan da yara za ga doron doki in zai tsaye sai ga ya tsaye bisa kawo ne guda uku haka sai ya dan tsage guda haka sai ya zama ɗan kuhotun rabin ɗan gefen kuhotun ne zai ɗaza ga ƙasar nata an gane ko kawace ta baya ko ta gaba da yana iya haka ne to shi ne aka nufin da wannan asafi na tuni irin waɗannan dawakin shi ne allah yake magana lokacin da aka zo da shi annabi suleiman su waɗannan dawakin waɗanda suke da irin wannan sifa da shi ne asafi na sai an ka zo mashi da shiya shi ne aljiyadu kuma waɗanda suke masu gudu shi ne aljiyadu watan dawaki waɗanda suke masu gudu shi ne ake nufi da a aljiyad din aka ce kuma ana cewa aljiyadu masu tsawon waya duka yana dauka to shine lokacin da aka bidiyo mai da su waɗannan dawaki din a aljiyadu wanda suke masu tsawon waya ko kuma ka ce masu gudu ɓare da gaske wanda suka tserewa yan in za a yi gudu da suwa faƙala sai shi yake cewa inni ahbabtu hubbal khairi lalle ko ni na so hubbal khairi su na alkhairi shine aka ce wannan dawakin an zikirin rabbi daga ambaton ubangiji na zan karanta yan fasara shi ma sannan daga baya sai a faɗi don shi ma akwai wata kisa wurin amma shi ma kamar irin ta ce akwai wanda kuma malamai suka ɗan tada suka ce ba haka nan ba shi ne watan suka ce inni ahabutu hubbal khairi ce ni nasu alkhairi an zikir rabbi wanda har ya shagaltar da ni shi wannan dawakin kenan alkhairin daga ambaton ubangiji na shine sallah aka ce sallar la'asar wai shine suka shagaltar da shi daga sallah su don bayan ya sallah azhar ne aka zo da suwa ana zo aka fi zurbe da suwa din sai ya zama hankali na dauko gare su wajen kallon nasu da kuma kula da suwa har lokacin sallar la'asar yayi wai bai yi sallar asar ba har rana ta faɗi to shi ne ya cewa na so sun alkhairi na abin duniya kenan an zikir rabi daga bayan ambatun ubangiji shi ne sallah amma hawai an gane ko hatta tawara har rana ta kwaku bil hijabi wata ta buya a cikin inda take faɗo a cikin hijabinta wai har rana ta faɗi kenan bai sallah ta lasar ba to shi ne sai daga baya sai ke cewa rudduha ku dawo mani da watan ita wannan dawaki din waɗanda an ka zo mashi da suwa sai ci a mai kammai da suwa haɗa fiƙa sai ci gaba matsahan da saifi ga matsan da suki yana saran suwai da takobi wal a'naqi wato sai da ke wasu bisuki aka ce ga kwabre su haka yana sa sai musu karuwa wal a'naqi da kuma wuyar su ma'ana biye su sai su gaba daya aka ce zabaha sai yanke su wa qada arjulaha yanke karuwan su taqarruban ila Allah ta'ala wai don saboda neman kusanci zuwa ga Allah madaukin sarki haisu istagala biha an salati wai saboda sun shagaltar da shi daga barin sallah din don haka wata sadaka bil amiya wai sai bayar da sarka da naman nasu gaba daya don haka fa awwadahu Allah ta'ala khairan min hasi Allah ya bashi abin da yafi wannan din shine sai an ka bashi wannan iskan wanda ka dauka sai yana dauka shi arzikin yana kawai sai a wasu ikon iska dauki su a cikin inda ta'a wai shi a dalilin an kai haka nan din amma dai wasu malamu sun ce a ba haka nan aka yi din ba a cewa watan ya zo ta inda har aka zo aka ci gaba da wannan sallah wanda sallah ta kucce mashi duk da ke su malamu sun ce aka haka dan ibnu kasirin ya kawo cewa din to kaga ai wannan cewa sallah ta shagaltar da shi ya bai samu yayi ta ba ai saboda su da wakin wai an zo da su ne ana shirye-shiryen harkar zuwa jihadi ne to wannan shirye-shiryen da aka yi na zuwa jihadi ana kawo mai dawakin da za a hita da su inda don ya tabbatar ya tantance su to shi yasa hankali ne ya dauku har ya gaba da misali ce ai ko manzo Allah sallama shi ma a lokacin da ya zo a Buhari da Muslim cewa sanda aka yakin Handak shi ma an yi haka nan ana cikin aiki ya shagala har sai da na Umar ya zo ya rasa bacin kafirai da cewa kai so shi kanta ni ba samu na yi sallar asar ba sai manzo Allah ce ah to ai ko shi ma ko bai sallar ta asar ba kuma ga shara ta fadi yana son misali kamar ya tabbatar da cewa eh hakan ne aka yi kama dai akwai shi shehu shi kuma shi nashi tafsirin a radiyallahu anhu shi ma ya kawo nashi bayani ciki wanda ba shi kadai ba akwai kuma al-imam Fakhruddin Razi shi ma yana da nashi tafsiri shi ma da suna wa Fatihul Ghaibi shi ma yayi magana akai wadanda suka ce a wannan da aka yi magana din nan cewa an bi jiro shi waɗannan dabbobin suka ce ba wanga awon siyakin magana ba haka take ba suka ce abinda yake nufi nan da ya ce a inni habutu hubbal khairi din nan ya ce ni na so sun abin alkhairi an zikirin rabbi daga barin ambaton ubangiji na sai ce ba shi aka nufi da haka ba haka aka nufi ba ma'ana ta shi ne inni habutu hubbal khairi ya ce ni na so sun alkhairi sai ya ce abinda aka nufi sallah ce ya kai ga lokacin an gane yana cikin sallan ne sai an ka zo mashi da dawaki don ya zo ya tantance su a za a ta wurin wani jihadi da su wani to yana cikin sallah shi kuma sai masu ishara sai yana sallah saboda haka ba zai aji sallah ba saboda muhimmancin da girmanta ya zo wajen kula da su waɗanda ba shi ba shi ne aka nufin cewa ni a hafatu hubar sai ni na so sun alkhairin da nika samu an zikin rabbi wanda ya ka zo man daga cikin ambatun ubangiji na ma'ana daga cikin sallar da nika yi din to wannan alkhairin da nika samu cikin sallar to shi ya shagaltar da niyya ban kula da ɗan dawacin da aka bijiro mana ba haka shi fahimtar dinin rabi ya ce shi ne magana take rinjaye a kan haka shi ne mi a kwata hubbar kai ni na so sun alkhairi an zikirin rabbi wanda ka zo mana daga cikin ambaton ubangiji na wannan sallar da nake yi din don haka sai ya ce saboda biyya ta da nake gare shi sai ya ce to aka zo da aka ce kuma ta tawara fil hijabi ya ce shi kuma abin da ake nufi da shi ta tawara wai su waɗannan dawakin yaka nufi har sun ka zo sun ka farku bil hijabi zuwa can inda aka tara su kamar inda aka kamar a ce garkin nasu inda aka daure su an gane wai da an ka zo mashi da su wadin sai ya ce shi yana cikin sallah don haka tunda yana cikin sallah sai an ka wuce da su din sun ka gama wucewa gaba ɗaya sun ka kai can sun ka koma can inda suke misali shi ne ma'ana hatta tawabe ba rana aka rufe wani jishi din ya ce ba rana aka rufe hatta faɗi ba a abin da ake rufe hatta tawabe da jami har su waɗannan dawakin sun ka koma da sun ka koma can inda hayar baganin su ma'ana can inda aka ajiye su kenan shi ne ma'anar cewa hatta tawabe da jami din a to shi ne sai ya ce to bayan an gama bayan ya gama sallar to sai ya ce rudduha alayya to yanzu a mai kamman da dawakin tunda ban samu dama in diba su din ba ya ce shi aka nufi shi kuma rudduha alayya a mai kamman da ita su waɗannan dawaki din faɗa fiƙa sai ya ci gaba mazhan ya ce ba tsara da takobi aka nufi ba sai ya ce mazhan sai ya ci gaba yana shafa su waɗannan dawaki duk su ga ƙwaurinsu wal a'anaƙin da kuma wayar su duk yana shafa su saboda watan abun nan aka ce saboda na jihadi ne za a yi kuma tantancewa ce za a yi saboda ya san dawaki din don ya gane wanne ne wanda Allah ya ana cikin koshin lafiya wanda ya kamata a yi wannan tafiya da cikin jihadi din wanne ne kuma wanda aka gani kamar a ɗauka wata matsala wanda kila ba zai tafi ba aka ce shi ne ya karfi kuma an gaji saboda tawadu'i ne nashi shi yadda an zama da kai ne ya fito yana aikin duk mulkin nashi da duk jama'ar da an baya dai malmakin ya sa wani ya aikin a shi da kai ne ya kai saboda tawadu'i watan da kuma yin hidima zuwa ga addini to shine suka ce to shi ake nufi da wannan ba ana nufin cewa ai duk su sare su ba suka ce yanzu a ce duk su sare su to aiki nan kaga na farko dai ko da shedatar da shi sun kai cikin sallar to ai an san cikin wani uzuri ke tunda harka ce ake shiri na jihadi to in bai samu damar zuwa ba misali wurin wannan jihadi ba sai zan bai samu damar tafiya din ba ai kaga yana da uzuri kenan ko tunda magana shi ta jihadi aka yi shi ya hana shi mai samu yayi wannan sallah din ba to me zai sa kuma yazo diye ne sassa da wadannan dawaki din kuma sai suka ce aka kuma ya dan yi rashin tausayi wurin misali suka ce saboda haka ba za a jingina shi zuwa ga shi annabi Sulaiman da cewa yayi haka nan din ba to kaji shi kuma wannan fuska da suka bayar shine shawar da Allah yake cewa yace to in ko duk shaha in dai duk shaha a cikin alqur'ani sara ta gari da takobi kamar nan wannan ka fasara shi da haka yace to da ko da Allah ya ce wa musabbir rusukum qur'an wani alwala ya ce kaga kenan da sai mutum kowa ta da kai ne ke kenan da ko ya ce saboda haka duka ne wannan shi ne wanda ba rasa kawo a ne to shi ne Allah ce gwada cewa wala karifatan na
ولقد فتنا سليمان وربينا على كرسيه فسلوحا
shine sai Allah mabarkin sarki ya ci gaba da bada labarin cewa wala karfatan na Sulaimana yace hakika mun jarraba Annabi Sulaimanu alaihi salatu wassalamu ah yace mun jarraba shi shine ibtalaina wanda su wadancan rakuman da muka yi magana an ce sun kai guda dubu ne wanda aka yi magana wancan da baki daga sun ce aka ce sun kai guda dubu ne sadda ana kawo mai suwa an kawo mai guda 900 daidai wanda kamar wanda sun ka ce wai ai an kawo su ne sun shiga da shi daga bayan sallah ne sun ka ce an kawo guda 900 ne sai a hamo da cewa aiko lokaci na sallah ya wuce gashi mai samu ya sallar nan ba to shine sai an ka ce waɗannan guda 900 din wasu ne sai an ka sare din kamar nan faɗa wuka amma cewa an ci ba shi ne mafi inganci ba sai sun ka ce waɗannan sauran sauran guda 100 din da sun ka rage wasu ne duk dawakin da akwai yanzu da aka gani su ne sun kahe su waɗannan guda 100 waɗannan aka raga din tun da kaga cikin dubu an ce an kai an san an yanke guda 900 kaga su ra 100 kenan haka sun ka ce suka ce wai su ne waɗanda sun ka rage din to duka dai an ji yadda malamai suka yi magana cewa ba haka ne ainihi abin da abin yake nufi ba to kuma yanzu Allah madauki zaki zai gaya mana wata saki karin bayani game da wata sabon kissa har yanzu shi annabi Dawud din ta annabi Sulaiman din alaihi salatu wasallam yake cewa wa laqad fatanna Sulaimana haqiqa mun jaraba annabi Sulaiman wa alqaina ala kursiyihi jasadan muka jefa wani jiki a saman kujerar shi ta mulki sannan sun ma'ana ba sannan kuma sai ya dawo ya koma zuwa ga Allah ya tuba mana zuwa ga Allah kala yake cewa rabbi ghfirli Allah ka gafara gare ni wa habli mulkan kuma Allah ka watan bani mulki wanda shi wannan mulki la yanbaghi li ahadin wanda ba zai dace a ce wani ya samu irin ne ba li ahadin ga wani min ba'di bayana ba innaka antal innaka antal wahhab domin Allah kai ne wanda yake mai baiwa to anan shi ma a duka ne malaman tafsiri suka kawo shi ma a wata ita ma nan wurin wadda ita ma dai karshe ita ma an ce ina a, ba zai yi a ce annabi dawo da annabi sulaimanu ya yi hakan ba wasu ke cewa ya kasance akwai wani sarki a wani tsibiri hakan ga na ruwa to sai ya zama shi wannan sarkin yana da mulki babba to ga cikin tsibirin da yake na ruwa shi yasa sauran sarakuna ko akwai wanda suka so su kawo mai farmaki kasan can da yawan ya yawa ga sarakuna sai ka garanta ki wancan sarki ya ga ya wancan karfi sai kai hari can da yake zo ya ba mai kasa ta ko mi ya dawo karkashi ne to sai aka ce shi wannan sarkin ba a taba samun wani sarki ya zo ya kai mai hari ba ya ma bai mai kasa ba saboda shi bai tsibiri yake sai an tsallaka ruwa a kai gare shi to akwai wahala ko sai zama na ruwa sun zama garkuwa gare shi to shi ne aka ce shi kuma annabi dawo annabi sulaimanu sai aka gaya mashi haka ne to shi kuma kaga tun da mulki ne shi runduna ka gare shi kala kala ko yawa tun daga ta mutane ga ta aljanu duka shi yasa kaje ka gaya mu duki su cewa a gaya mata ba shi za su kama dukiya ba su zo mashi suna musulmi yace in ba haka nan ba kuma yace zai zo musu da runduna wanda yake laqi balalahum biha wanda ba su da runduna za su iya huskanta ta da yaki to da an tura da ta jaro na za a yi yawa ko shi ne to ka gani to shi ne aka ce siwa na sarkin annabi sulaiman da zo can waje ne ya je da jama'a ta yi ya ɗauki aka watan tun da zama iska ta ɗauka teku can aka zuwa da shi da shi da zaga shi na wayar da ruwa tun da iska ta ɗauka ta a yi sama kaga inda ruwan wancan sarki ba su bata musu komi to shi ne ya zo aka zo aka isa can wajen wannan sarki din da aka zo wajen shi to sai ya yaƙe shi kuma bayan ya yaƙi wannan sarki sai ya samu nasara kan shi duka aka kashe su saboda wasu imani ba kuma aka kamo duka hursunonin yaƙi ciki an ka ce kuma ciki wai har da wata mata wannan kisa tana cikin wanda malamai za su rushewa wanda na kawai ya gane tana cikin wanda za a rusa kan mutum ya ɗauke ta da gaske yawa an ce ita ma ƙarya ce amma abin da an wani kawo ta kamar wani sahabi ne shin yake cewa wata shi yana yawan tambaya manzo Allah abuwa da suke da sharri hakan ga aka ce kai ba ka tambaya sai Allah sai shirye ce ai so nake san sharrin da ne sace shi yace kaga in ya san shi kaga shi ke da ba da zai wani sharri cutar da shi ko to shi din ne abin da zan nan ana kawo da kaga ko mutum wani can kaje yana fadin ta to ka zama kai ma ka san ta kaji an hodi ta amma kuma ka san matsayin ta bisa ga mu ce wata kawai ba sai an hodi ba kawai matsala ke ta koro to shine sai aka ce wai sai ya so cikin hutun da aka kamo akwai da ya shi wannan sarkin sai aka cewa kuma ita diyat kyakkyawa ce sosai da gaske sai ya zama shi annabi wai so da mano yana son ta kware to shi kenan da aka zo da ita sai ya dauke ta daga cikin rabo ne to shine sai a ya aje ta nata gida da ya aje ta nata gida gashi yana son ta sosai wai duk ya hasu cikin bisa ga mata ne gaba ɗaya musan shi ana cewa yana da mata sun kai duhu shi annabi Sulaiman baban da ya adda ɗari an gane ko yawa to shi ne to shi ne sai ya zama yana so to ya hasu ta hiyar da duk sauran mata gaba ɗaya to shi ne sai take sai zama kuma kowane lokaci kuma tana yawan kuka ta ke tai kowane lokaci cikin damuwa take da kuka to shi ne sai ke tabbata menene abin da azumi take ce mashi ai abin da yasa in ta tuna da babanta da kuma mulkin shi dole ta yi kuka ya ce in ta tuna da shi ta tuna da kuma mulkin da yake da shi ya sai ce mata shi to yanzu kina ganin a shi Allah bai baki bai canza mace baki wani mulki wanda yana shi ba ta ce e gaskiya ne da wannan haka ne sai ta ce to amma duk sai ta tuna da shi ya dole sai ta kuka ta tuna da kuma ina abin da ya faru gare shi saboda yakin da aka yi kaga aka kashe shi ko kuma kaga shi ne a sarki an ji kisa ba amma yawa to shine aka zo aka yi wannan to shi ne sai ta ce mai to yanzu abin da ya kamata inda da su samu zai tana sun yi mata wata alfarma wai sai ya sa shidanun aljanu su yi mata butun butumi mai siffa da shi baban nata sai don ta rika da safe da wacce ta kalle shi sai ya zama tana dan tunawa da baban nata wannan yawan bakin cikin to za ta rage shi shi kuma wai shi kuma sau ta ya kai kwarai ka gane shi ya sa bai kuma tana wannan bakin ciki shi kuma sai ya ce to shi kenan sai sa shi ɗanuna aji a yi mata wannan aka ce sun kai mata exactly shi ɗin da ka kalle shi kamar umarni na ta gashi kai tsaye shi ne a wurin ita kuma sai ta samu sutura irin wadda baban na ta yi kasanyawa sai ta samu shi wannan mutum mutumin a gane da ta gashi ta gaba mata kai tsaye amma da aka da dumi da baya tun da ba baya da rayuwa cikin jiki ne sai aka ce wasu tana zuwa inda yake da safe da kuma da marici suna tana ainihin ah, zuwa inda yake da ita da irin masu mata hidima hakan ga sai su zo inda yake sai suna mai sujada ka gani da safe da kuma da marici da ita da dukkan sauran waɗanda suka ainihin bauta ah, wanda wanda suke tare da ita ne, wanda suka mata hidima har kwana arba'in an kaci ana yin haka nan shi ko annabi Sulaiman bai san da ana yi ba amma da aka ce bai san da aka ana akwai wannan da ake ce ma'atib na burka ya dinan wanda mun karanta shi can sanda muka yi kissar shi a annabi a Sulaiman da shi da sauran da bai kisu dinan mun yi kissa ta cewa sanda ya ce a ayyukum ya tini bi alshahad na wa zai zo man da garanta sai aka ce shi ne ya ce zai zo da wannan garon to shine sai a a ya zo da to shi da aka ce shi ba amma mutum ne shi ba aljani bane shi amma sai dai wali ne shi babba na Allah ba kake saki to shi sai ya gano cewa ga abin da ka gudana gidan Annabi Sulaiman in ji wata sara ba cewa wai ana wata ma wannan din ba sha kwana ba yanzu to sai isko Annabi Sulaiman yake ga mashi wai ka san abin da yake faruwa gidanka yace menene yace ana bauta ma wani abu wanda ba Allah ba gidanka ba kuma ba komai ya jawo haka nan ba saboda sun wata mace sun mace da shekawa kawai ma'ana sun da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to shi ko bai sani ba sai ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zo ya shiga fusata ya sa an ka ɗauko wannan mutum mutumin duk an ka sare shi gaba ɗaya aka kai shi ya fusata ƙwarai da gaske to shi ne aka ce wai lokacin da aka yi haka tun da ta bauta ma wannan a uban nata da ita da waɗannan koyargin nata har kwana arba'in to dama wai an ka ci wai yana da wata aka ce koyan gace ana ce mata aminatu an gane wani zobin da an gari shi annabi sai da banu wannan zobin wani duk mulki ne gaba ɗaya da komi a ƙarƙashin wannan zobin da yake saboda haka da ya sa wannan zobe duka da aljanu da dabbobi da mutane kowa sai ne biyayya wannan zobin wani duk mulki ne na shi gaba ɗaya hannun zobin to aka ce amma in zai shiga makiwayi haka yana cire wannan zobin sai ya ba ita wannan gwamnati ya ci tarki da haihe ya zo ya dawo wai bayan an yi wanga abin sai ɗaya cire wannan zobe ya ba ta tarike mai kamar ya ce dawo sai wani daga cikin shi ɗan waka janu sai zo sai yau siffa wata annabi yusuf suleiman ɗin sai zo ce amina baka da zobe nan na sai ta bashi sai ya sa shi kina yana sanya sai zo da siffa annabi suleiman ba shi kina kawai da shi kina sai zo da kujerar mulki ta annabi suleiman shi kenan da an gani an ga annabi suleiman tun da dama kuma kaga zobe an ce mulkin ga zobe yake ai kaga mulkin zai dawo hannun zai ko da ka sai zama yanzu ana mai biyayya ana mai komi da komi ciki to shi ke nan ya zama ci gaba da mulki annabi sulaiman da shi kuma ta ya dawo yana zuwa wajen ta ko da ya to sai ya zo da irin in ka kalle shi ba ka cewa shi ne kamar sai ba shi ta canza haka yana zuwa yake amina ba ne zo da ta ce wannan ne kai ita shi ne sulaiman ta ce a kai ko sulaiman tun shi ne zuwa shi gobe yana can ba da gobe mulki ce wani da baka gobe subhanallahi to wai shi ne da sai daɗa an ka samu ala ana nan duk inda ya zo wannan da ya gaya masu shi ne Suleiman ba sai ana cewa kai kiwon gama hukunci na cewa da bashi Suleiman ko sai ana wata mai kasa na rumin da sauran ruwan gane haka an kai shi an gaci shi kenan da ya garga shi kenan da ya ba da za a yi da shi kenan da wai Allah ya jarabe shi kenan da wani abu to sai aka ce wai sai koma ya ce yana yin aiki ga masu kamun kifi masu kamun kifi ne waɗanda ya ka zuwa sai ya masu aiki in ya masu aiki sai a bashi kifi guda biyu an ka shi guda biyu sai ya sai da guda ya zai sai wani abu na harka abinci guda kuma sai ya gasa shi shi an ka ci haka ne ta yi haka ne ta yi har kwana arba'in shi ba wancan na can bisa kujerar mulki shi da ta yi an gane to aka ce ana nan sai shi wannan asim da burka yaɗin sai an ka ce sai ya ga ya ce wa jama'a wai kun lura da wani abu mulkin nan ba gaskiya ya canza ba irin wanda muka saba ganin wasu gaikata yawa abubuwan sun canza akwai ala akwai wani abu cikin wurin da ma'ana kenan sun gano kamar zai so ya gano kenan ba annabi su da bani ba da kenan saboda sun ga kalan mulkin takun mulkin ba irin wancan ba ne da aka saba yi ba kuma jama'a sun ce lalle gaskiya haka ne sun kula da haka ne to ana nan aka ce bayan kwana arba'in sai ya zo shi wannan aljanna wanda ya ɗauki wannan zobe sai aka ce sai ya fita sai cire wannan zobe ya ta jifa cikin ruwa don ya halakar da shi kaga shi kenan kaga yanzu shi ba ya bisa mulki kuma da wasu da shi ba ba ya shi kira da huta to shine wai aka ci gaba da yi shi ko annabi Sulaiman yana cewa na masu kama kihi aiki to wannan zobe da ya jefa shi wannan aljanna sai ɗaya wani ki sai haɗe shi to an zo a ran nan shi annabi Sulaiman ya yi aiki ga su masu kihin an ba shi nashi sallama su kihi ne guda biyu ya zo ya sai da guda ya ɗauko guda wanda da bakwai yana gasa a ci ya irin abin ganna ya ɗan yanka shi da ne ko wanda zai gasa a sai kawai ka zo da nashi wuce an gane shi ke da dama shi ne wanda ya haɗa ki zo da wani sai ɗauko sanya abu ne yana sanya wanda shi ke da sai dawo sai ruwa ne ya dawo da wuce da bayan kwana arba'in sai sun ka ce wai wannan bautar wani abin wanda ba Allah ba wanda an kai gidan nashi to shi ad dalilin shi ma an ka jarabe shi an ka raba shi da mulki na shi ma na kwana arba'in din in ji wanda sun ka faɗo ga kisan amma shi ne sun ka ce shi yasa aka ce wata wai a suka ce shi yasa aka ce wala karfatan na Sulaimana hakika mun jarabe annabi Sulaimanu a shine ibtala ila mun jarabe shi bi sarbi mulki muka cire mulki daga gare shi wa zalika litazwijihi bi imratin saboda ya aure wannan matar hawa hada ya sota wa kanat ta'budu sanama tana wata magunki fi darihi a cikin gidan shi amma dan gaira ilmihi ba tare da sani ne ba don haka wa kana mulkuhu mulki ne ya kasance fi qatimihi a cikin wannan zobin kashi fa nazahu marratan sai cire shi wata rana inda iradatul khala'i zai shiga baki wani ba man daki kenan wa wada'ahu inda imra'atin sai ya bayar da shi ga wata mata wata mata al-musammatu bil aminatu ana ce mata amina ala adati bisa ga al'ada sai kamar yadda ya saba فجاءها جني وسي وانا الجني يزو في سورة سليمان أتين سفر عن سليمان فأخذه منها سيكل وانا زوبن daga gari ta dishi kenan sai yazo wata yaje wannan aiki din to shine suka ce bayan ayi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam in ji wata kisa ba suka ce ba wasu annabi sallallahu alaihi wasallam aka kama shi wannan aljannin yasa aka gane kimi don tsarewa yasa aka kawo shi ya duk inda ya shiga aka kamo shi ya samu wata kankari irin dutsen kankara haka yasa an ka buda shi an kasa da ciki an kama ya kasa ne ko an kamar ne sannan aka samu ƙarfi an ka ɗaura shi gare shi an ka jiwa cikin ruwa yana sha hayar zuwa suka ce in ji masu kisan amma an gane yawa to shi ne suka ce sai aka yi hakan ɗin to bayan an yi wannan to wai shi ne suka ce shi ne Allah ka rufin to wa alƙaina ala kursi hijji sanan suka ce da Allah ya ce mun ka jefa wani jiki a bisa kujera shi ta mulki sai sun ka ce wai wannan aljala wanda ya zanna wannan kujera ta mulki din na wannan shekaru shi aka nufi da an jefa wannan kujera din a an jefa mai jiki bisa kujera tashi din to shi ne a suka ci haka ne to sannan wani shi ne sun ma'ana ba sannan daga baya bayan duk abin da ya faru ya faru sannan ya koma ga Allah to amma dai imamu al-qadi yal a cikin littafin shi na ashifa ya yi magana akan haka ya ce to wannan magana ya ce duk ba gaskiya ba ne a ƙarya ce saboda haka kuma sai zama an samu ya kawo cewa to shi nan da aka yi magana cewa wai an ya ci duk ba shi bane ba ya ce su annabawa din da ce ma'asumai ne ya ce Allah ba zai bari shi wannan shi ɗana aljanin ya zo ya yi kama da annabi su da ba har ya zo ya aikata abin da zai aikata da shi ba ya ce abin da ya fi dacewa ne kawai a fassara wannan kissa dai da abin da ya zo a cikin sayyidul bukhari da muslim kawai ya fi dacewa don akwai kissar ta zo a cikin sayyidul bukhari da muslim cewa shi annabi da sulaimanu ya yi rantsuwa ya ce wani dare ne ya yi rantsuwa ya ce daga cikin mata ne zai ɗauki mata guda ɗari wata ruwa kuma sun ce guda tasirin ya ce zai zagaya gari su zai sadu da kowace wannan daren kuma kowace rannan sai ta samu ciki ɗa namiji wanda kuma kowanne ɗan in ya zo ya zama wanda yake ƙwararre wajen iya hawan doki don ya samu mutane za a rika jihadi tare da suwa kaga mace ɗari kaga ɗan ɗan guda ɗari kenan kuma kowanne ya zama masani kwararre wajen hawan doki yanzu na ina faɗa muku wadda su malamai suka ce ita an bai short an gane ita ya kamata ta roshe waccan da muka faɗi an fahimta saboda kai waccan ke sai aje take an gane don da ya zaga ruba da irin su babu sa'alibi a tafsirin da zaga ya kawo irin wannan magana to nan imamu al-qadi da shi ma kawo shi a cikin littafin shi ashiba to shine suka ce wala da sai a yace zai yi wannan to sai an ka ce matsala sai yammanci bai ce insha Allah ba to sai ya zama ya zagaya da kowace daga cikin waɗannan matan guda ɗari ɗin amma sai an ga ce ba wanda ta samu cikin gaba ne hamma za ta ke cewa da ya faɗi insha Allah din da kowace ta samu cikin kamar da ya so din don a samu waɗanda za su yi wannan jihadi sai ce amma saboda ya mace bai ce insha Allah shi yasa sai ba a samu haka din ba sai ya zan aka samu guda ɗaya ta samu ciki kuma ko shi da ta haihu sai ta haifi mutumin ba cikakke ba kamar laifi ta haifa ba cikakke mutum ba ne to shi ne aka nufin da wannan jarabar ɗin to shi ne sai aka ce to wannan shi ne aka nufi da wannan jarabawa da Allah ya mai ɗin ya yi wannan cewa ya yi alwashi haka ne amma bai ce insha Allah tun da bai ce insha Allah ba shi ne ajiyar wani aka cewa masu ne gane ku wato cewa wannan cewa insha Allah da bai faɗa ne ba to shi ne jarabawa ɗin da aka yi mashi wanda a a bai faɗa ɗin ba to shi kuka ce to shi aka nufi da wannan wani kanan faɗa na Sulaiman ɗin saboda bai insha Allah ya mance bai faɗi ta ba kuma kaga da mantuwa ne aka ce shi yasa kaje kowane manzo in za a yi magana to da ya kaje an yi magana cewa wata cewa yana saba wa Allah ba wani manzo da ke saba wa Allah dukkan su ma'asumai ne su baki daya saboda ka tunda kuma ma'asumai ne kaga ba yadda za a ce a irin haka ta faru ga ainihi wani manzo ya aikata wani abu wanda yake na sabon Allah da gangan koma da kuskure aka ce yadda ka san wata su wanda suke ba ya kwata kwata ba su iya yin sabon gaba ɗaya ba su iya yi kwata kwata ba su iya sabon Allah ba da zaki to shine aka ce watan shi aka nufin da cewa mun jarfi annabi sulaiman saboda ya faɗi wannan bai faɗi insha Allah ba sai Allah ya bashi kuma wannan rabi na da shi ne ake nufin da wala karfatan na sulaiman hakika mun jarbi annabi sulaimanu wanda wa alqaina ala kursihi jasadan sai muka jefo wani jiki a bisa kujera ce wai ma'ana aka ce wannan dan aka yi ba shi aka nufi rabin dan shi aka nufi da kaga ba a samu da wanda ko guda ba a samu kenan wanda za a yi wannan jihadin shi ba to shi ne suka ce amma daga baya sun ma'ana ba sannan sai daga bayan tubai kuma zuwa ga Allah wai saboda ya mance bai ce insha Allah rubin ba sannan ƙala sai yake cewa rabbi gifirli Allah ka gafara gare ni a wa habli mulkan ka bani mulki wanda yake layan bagi wanda ba zai kasance ba da hadin ga wani min ba'adi bayana ba innaka antal wahhab domin Allah kai ne wanda yake a mai yawan baiwa wanda kuma nan da aka ce ya ce Allah ya bashi mulki wanda ba za a ba wani ba sai an ka ce abinda aka nufi da shi ya wato ba wani ya yi haka nan ne ya ce Allah ya bashi mulki wanda ba a ba wani iri ne ba ba don alfahari ne ka wasu ya haka nan ba aka ce a'a saboda zamanin nashi zamani ne na girman kai da jiji da kai da mulki wanda mutane suka yi to shi kuma don ya gwajin mu'ujiza ya kaso Allah ya bashi ya gwada musu shi tun da yana na Allah to Allah zai bashi mulki fiye da dun na sauran masu girman kai ɗani waɗannan sarakun da suke takama da jiji da kai da girman kai da mulki to ga shi Allah ya bashi mulki wanda bai ba kowa iri din ba aka ce ba don alfahari ne ko ce ka neman yayi wannan mulki din ba to shine wannan mulkan wato mulkan la ilaha din ba kuma wannan da muka faɗi na ita wannan kisa din da muka ce da muka faɗi wannan muka ce zuma da suka ce ba haka nan take ba muka kawo wannan ta ƙarshe wanda aka ce ita ce mafi zama daidai har yanzu akwai wata wanda sun ka ce wai kuma duk da yake tun da gashi an ga wata bukar da musulmi ya ce mafi inganci wanda sun ce duk dai abin da aka nufi da shi dai wai shi annabi sulaiman a ce ya samu wani ɗa ne an yi ba mashi ɗa namiji sai su kuma aljanu suka yi shawara suka ce to amma ba su sani in wa an ka bari annabi sulaimanu ɗa ne ya girma sai sun ce su ko ba za su gushe ba kullum cikin musiba ko na wahala ba tun da duk wani aiki na wahala su aka sanya wasu rai sun ce in kuwa ya samu ɗa kuma ɗan nan nashi ya girma to lalle ko in mulkin nan kaga mulkin gare shi da dawa shi to in ya dawo gare har yanzu wannan wahala da suka yi bata kare masa wakil nan sai suna shawarar ya kamata su kashe shi an gane wai sai yasa shi kuma a dauke shi aka bai da shi can aka shi ta wajen cikin girgiji can aka reno wai an gane to shi ne wai aka ce wai wannan ana bai wannan reno ne to sai wata rana sai kawai yana zuwa a kujerar shi ta mulki sai isko gawa wannan yaron nashi wanda an kai can ana reno shi bisa kujerar tashi matacci amma wai aka ce shi yasa wai a nan da aka ce ya nemi gafar ubangiji wai shi ne suka ce saboda wai kamar ya yi haka nan marmakin bai tsaya ya dogara ga Allah ba ne wanda shi zai kiyaye mashi daga su waɗanda aljanna tun da ya yi wannan yawon don ga aljanna su fita da shi daga gane to wai tun da ya yi haka nan bai ban ma lamarin abin ba bai ban ma Allah lamarin ba wai shi yasa aka kana amma kuma kasan da ya hana ba suna da kuma suna kuma mutane wanda aka dogara ga Allah ko yawa amma dai na wacce magana da nan da muka faɗi yanzu ta tsakiya din to ita ce markuwar da suke mafi inganci akan wannan kisa din to shine ma'anar sai Allah ke masa karnar da huriyar in shi
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث عشاء والشياطين كل بناء وغواش
madaukakin sarki ya ce don haka fasa karna da hurriha nan su waɗanda sun kawo wacce isa da ce an ce ba gaskiya ba ce ba amma sai sun ka ce nan wurin wasu fasa karna da hurriha sai mun ka hore iska gare shi tajribi amrihi wanda yake tana gudana da umarnin shi ruha'an mai taushi wannan iska sun ka ce wai ma'ana wai bayan kasancewa yanzu ya rabu da wannan mulki nashi wannan shi dan Najeriya ci gaba da mulki to daga baya bayan ya dawo sai muka ci gaba da hore mashi sai muka hore mai wannan wannan iska din su kuma da suka ce a'a ai ba ba shi yake nufi ba wato shine wasu suka ce ma'ana sai mun ka dango mashi da hore mashi iska ne wanda sun kawo daga kisa ta kashi kamar ta tsakiya da wanda aka ce ita ce wanda aje ne sai suka ce ma'ana shi shine fasa karna da hurriha sai mun ka ci gaba da dawwamar da hore mashi iskar shi tajriwa nan dinan iskan da yake gudana bi amrihi da umarnin shi ruqa'an kuma iskan bai taushi ba ba na azaba ba kenan tana tafiya da shi haifu asaba duk inda ya nufi sannan washe ya dina haka nan su ma shedanu su wani hode mashi suwa kulla banna'in dukkan wani su kwararri a cikin gini mun hode mashi suwa saboda duk wani gini da aka so a yi nan alfahari su aljanna su aka sanya su yi shi saboda yana buƙatar zinari ko azurfa ba wahala kaga ba sai an yi wahalar da mutum a sa a ta gina ba ko aljanu za a sa su gano su tsamo shi daga cikin kasa su kawo shi shi sa zinarin bai da wahala gare shi to shi ne ya ce mun gore mashi wata dukkan labanna'in dukkan wasu wanda su kwararri a cikin gini sannan wazan wasin da kuma waɗanda suke kwararri a cikin yin nutso cikin ruwa wanda su kuma suna hito da rubu shi kuma daga cikin waɗannan ruwa ɗin sannan wa akari ne ce waɗansu kuma daga cikin آخرين مقرنين بالأسباب هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفي وحسن مآب
a to shi ne sai Allah maɗauke sarki ya ce a don haka shi annabi Sulaiman da mashi haka wa akari ne yace wasu daga cikin su waɗannan aljannu da muka hore mashi muqarrani da suna daddaure ne fil asfad a cikin maruruwa wai ma'ana shine waɗanda ashi da muke nan ta ta wanda marasa marasa kunya kenan to sai yasa duk su kuma daure suke ga waɗanda abba waɗanda an ba su dama na matsayin su ne waɗanda ya bari su arsake su kamar gine-gine su kamar kaza da komai waɗanda ashi da kuma na kwarai to su kuma sai yasa an kada daure su da maruruwa ko ina to shine ma'anar muqarrabina wa akharina waɗansu daga cikin su muqarrabina suna daddaure fil asfal a cikin maruruwa Allah ya ce hada abauna wannan baiwan mu ce wanda mun kai bashi annabi Dawuda annabi Sulaiman alaihi salatu wassalamu na bashi mulki da kuma watan dukan abin da muka hore mashi shine hada abauna wannan kyauta ce daga gare mu famnun sai Allah ya ce saboda ka yi baiwa da wannan abin da muka baka au amsik ko kuma ka rike abunka baka ba kowa ba bigayar hisabin dai ba ka da laifi ba hisabi akan ka ba ka da matsala wai ma'ana shi ne duk abin da Allah ya baka na tarin dukiya da mi da mi in ka gana ma ka ba wanda ka kusan ka ba in ka gana ma kuma ka hana duk ɗaya ne an ba shi zaɓi wani wanda ya kaso ya haka nan haka ce shi ake nufi da wannan a haza a ɗauna famnun au amsik bigayar hisabin dai sannan kuma wasu kuma suka ce watan shi a bigayar hisabin ɗin nan muta'alliqun ne bi adawa yana da alaka da shi kalmar ta adawa din da aka faɗa nan wurin shine suka cewa ma'ana ta shine wai a kamar ka ce haza adawa wannan kyauta ce tamu wanda mun ka baka da gaira hisabi ba da hisabi ma'ana mun baka ba adadi kenan aka ce duk ana fassara shi da haka nan din kuma ana fassara da wancan fassara da na faɗa din na cewa wanda suka ce watan an bashi ne in ya so ya bayar in kuma ya so ya rike kuma ba ya da laifi a wajen Allah ba ke zargi shine haza adawa wannan kyauta ce ta baro ka baka famnun ka bayar da kyauta aw musik ko ka rike bigar hisabin baka da wato hisabi a kanka baka da matsala ba za ka yi maka hisabi a kai ba sai Allah ce wa inna lahu indana la zulfa haqiqa yana da kusanci gare mu inji Allah ba ke sarki wa husna ma'adin da kuma kyakkyawar makoma shi annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam din da kuma wannan shi da kashi kisa tashi sai gobe mun dawo sai mu tashi ta annabi ayyuba alayhi salatu wassalamu saboda haka lokaci yayi kuma za mu tsaya nan sai mun dawo gobe muna fatan da muka daidai Allah karɓa mana kurakuran mu kuma Allah ya yafe mana Allah ya fahimtar da mu daidai ba ku gyarawa alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am yi ba dole bacci amma dai in mutum ya yi ta yana da wata lalata musamman inda ya kuma ya kare kan shi domin manzo sallama tun tun mukaddama da mukaddima ta fara tafsiri na ai magana cewa manzo sallama yana magana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yake yin tsawa ga sallar shi tarawih da aka yi ko yaushe mutum yana yi duk yawan zurbe ne gaba da manzo Allah ce duk ayahi su duka saboda ka in mutum bai yi ba ba ya da laifi amma dai sai ya kware kai ne Qur'an gane ya kware kai ne yin sallar tarawih tana da fadala mai yawan gaske kware da gaske a wurin Allah bakin sarki kuma in mutum yana yi a masallaci yayi in ma ya gaba masallaci ga soyayya bayan su cikin dare ta ya guje shi kadai ya ma hi haka nan a gane yin ta cikin gidan ya hika zo a masallacin da kai don haka na asulin cikin farko ta zamanin manzo sallallahu alaihi haka ita kowa shi kadai kai ba a yin jam'i so hasan na baka siddiq ya gama khalifanci shi ma ba a yin jam'i sai lokacin sai na umar ne sannan ya zo ya haɗa wannan jam'in ya sa sai da ubay ibn kamin ya zama lima ana yin ta har shi yasa da ya ji daɗin ya kasar da ta ba shi a da gaske ana sai ga liman da sauran jama'a na sai ya fito ya gani yake cewa ka ni'matul bid'atu hadhihi ya ce ma da lalle wannan bid'a wanda da zo da ita ta ta yin jami'in sallah ta tarawih saboda ka ba dole bace amma da in mutum bai yana ma kan shi hasara mai dimbin yawa lokacin da adadin a ce mutum ya bai da hankali kwarai kuma kaga tana daga cikin wanda malamai suka ce daren lailatul qadr da aka magana ba ko da ran nan daren mutum bai samu ya tashi ya yi ibada ciki ne ba to ko da talawahin ya samu ya yi cikin jami'in to ya shiga cikin wanda ya samu da suka sai mutum ya ki kaga sai mutum ya ki to kaga da ya cuta da kai saboda kama dole wuce amma dai tana da matuƙa fara bai da gaske muje
aka yi kallon mu ne da hukuncin wanda ya karanta kulhuwan lahu a raka a farko tun zuwa sake nana ta ta to a wannan sallah ce ta yi ba ta da matsala bai da gaske ba a ƙauli ko ba dama ƙur'ani ya ce a karanta kuma ita ma ƙur'ani ce ko ai an taɓa wani sahabi wanda shi sallah ce suka zo wurin tahiya ce an ka ce ta da shiya to shi ya jagora cikin tahiya don yana aka ce wajen sallah shi ko ya karanta wata sura to sai ya gama da ƙurban lawa ko wace laka an gane ba ya karanta wata sai ya karanta ƙurban lawa su ko wanda zai tada su ka gashi ya shugaba ba da za su yi da shi sun ka kyale shi da aka dawo da manzo Allah sallama sun ka tabbai shi wani kan biyar sa suna kawo ƙara ce me yasa to ya ce to sun kawo ƙara da kaji kaji ga abin da aka yi duk inda za ka yi sallah sai ka karanta ƙurban lawa ko wace laka'a ya ce me yasa kai aka yi me yasa manzo Allah ce wallahi dai son ta nake manzo Allah ƙurban lawa shi ne sai wanzu Allah ce mai son kada kai ciki na asar da kai an baka ajiyar da sarari haka nan na gaba da yi na wata kan takwara da kowace gaba sana na
aka yi kallon mu ne da hukuncin wanda ya shafi matar shi har ya yi wazi ba tare da ya yi jima'i da ita ba to wannan ga an ansa irin ta ko cewa in mutum ya yi ko sha'awa ko tunanin mace ko wasa da ita ko menene in dai da gangan ne in har mazi ya fita gare shi wannan azumin nashi na wannan ranar ya ɓaci ko ba ci abinci da ba kawo baki ne zai ba amma in azumi ya raka in ya wuce sai ya raka wannan fara guda ɗin tun da mazidi ne amma in hamani ne fita gari shi gaba ɗaya ma sai ya yi kafara matuƙar dai da gangan ne yawa san shi yake da mata ko wani abu amma in mafarki ne yana wannan ba komai gare shi azumi ne yana nan kawai baya da matsala
aka yi kallon mutum da ya aje kayan gona bayan ya fitar masa da zakka har shekara ta sake dawowa shin sai ya sake fitar masa da ta zakkan ne wasalam to na idan dai kayan gona su ka'ida su kawai zakar su inda suke kawai shine in dai ka hitar da wannan zakar ta su ta ta noman su shikenan in shekara na kai ba ruwa kada wani zakka na su yawa amma dai inda dai kamar yanzu mutum da kuɗi ne ya sayo kayan gona ya aje to wannan kan dusar da ya sayar shine aka magana sai ya hitar da zakka da yesu yawa shi kuma in ya irin wannan sayar da kayan gona tashi ya aje sirar da ya sayar da zai hitar da zakka an gane ko da sun yi shekara nawa ko sun kai shekara biyu ko uku in ya hita kawai zakka shekara guda ɗaya zai hitar wa shikenan amma da in da na gona ka ne na da ka noma bayan ka noma abin ka kayan da ka ajiye wannan ba ka da matsala ba sai ka sake cin zakka ba
wata mata ta kawo littafi guda hudu tana neman a yi mata addu'a masha Allah littafi ko
musamman wata mata ta kawo turare da alkur'ani a yi mata addu'a ita ma to masha Allah wato duk Allah ta gargaje ta sai guda hudu wata mata duk da mata bakin ko wata mata ta kawo littafi guda hudu ko a wata kuma ta kawo littafi shi ma alqur'ani ko tare da turare duka suna neman addu'a to Allah ya san abin da suke neman addu'a gare su muna fatan Allah ya biya musu dukkan bukatun da suke neman addu'a gare su da sauran dukkanin jama'a da suka halarci wannan guri da waɗanda suke sauraron mu na kusa da nesa baki ɗaya muna fatan Allah ya biya bukatun da suka yi baki ɗaya dukkanin bukatun da suka yi Allah ya biya mana babu dukkan alkhairin da cikin wannan wata alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق على سير الحق والحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله